zai je bayan gari ko zai je bawali to abubuwan da ake so ya gabatar farko dai julusun mutum ya yi tsuguno ya tsuguna kar ya yi a tsaye bitsahirin idan gurin mai tsarki ne da tsuguna amma idan gurin mai najasa ne kar ya tsuguna sannan kasan shi ainihin gurin da mutum zai yi tsuguno ya yi najasa ya kaskashi uku in ma gurin ya zamo faƙo ne wayan ma ya zamo rigawa ne hakanan a faƙon ko rigawan in ma ya zamo mai tsarki ne wayan ma ya zamo mai najasa ne idan gurin ya zamo rigawa ne mai tsarki ma'ana rigawa ɗin ƙasa mai laushi ne kuma gurin mai tsarki ne to yanzu a nan an fi so ka tsuguna karkai a tsaye idan kuma gurin ya zamo rigawan ne amma mai najasa ne ma'anar rigawa gurin don saukan ruwa a gurin ba zai fantsamo ba kuma gurin mai najasa ne to yanzu a nan wajibi ne ka yi a tsaye karka tsuguna saboda tsuguno a wannan gurin zai janyo rigan ka ya taba najasa amma kasancewa in fitsari ne in ka yi a tsaye saukan fitsarin ba zai taba ka ba mun gane wannan idan kuma gurin mai tsarki ne amma fako ne ma'anan fako guri ne tsandauri kamar suminti ko wani abu ne wanda duk abin da ya sauka a gurin zai bantsamo amma kuma guri mai tsarki ne ba zai bata ka ba to yanzu a nan wajibi ne ka tsuguna saboda in kai a tsaye najasa zai fansamu ma in ka tsuguna za ku rabu lafiya idan kuma gurin fako ne kuma mai najasa ne wannan dole ka nisanci wannan gurin ka nemi wani guri tunda in ka tsuguna zai bata ma jikinka in kai a tsaye zai fantsamo maka yawwa to haka rabe-raben abin yake shine yace julusun bi tsahirin mustahabi ne mutum ya tsuguna bi tsahirin idan gurin mai tsarki ne na'am wa saturun li qurbihi kuma haka nan ana son mutum ya suturce jikin shi li qurbi har zuwa kusa da ainihin tsuguno din ma'ana idan mutum ya zo kar ya zame kiran shi ya tsirara kan ya tsuguna sai ya kusa tsugunawa sannan ya zame wa atimadun ala rijlin yusra hakanan mutum ya dogara akan kafan shi na hagu ma rafi aqibil yumna tare da daga dunduniyan kafan dama kafan dama ya cokala ta ya bada karfin jikin shi a kafan hagu saboda babban hanjin da najasa yake jiki yana bangaren hagu idan mutum ya haka zai fi mar saukin ainihin fitar najasa wa tafriju fakhizaihi da kuma bude cinyoyin shi kar ya matse wa tabdiyatu ra'si da kuma rufe kanshi idan mutum yazo zai yi tsuguno ya rufe kanshi kar ya kanshi a bude wa adamu iltifati da kuma rashin waiwayen shi in yazo sai ya gama ainihin duba komai ya samu nutsuwa ya tsuguna amma ya tsuguna kar ya yi waiwaye saboda waiwaye zai sa ko ya ga wani abun tsoro ya tashi a guje ko ya wani abu ya babbata jikin shi wa tasmiyatun qabla dukhuli hakanan da yin bismillah kafin shiga gurin da zai najasa din in gurin an tattare shi kaman cikin bandaki kenan idan yayi bismillah bi ziyadati da karin Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina fakewa da kaina neman tsarin ka min al-khubusi daga namijin shaydan wal khaba'is da macen shaydan ma'ana shaydani namiji da namace gaba ɗaya ina neman tsarin ka da su wa qawlu ba'da al-khuruji da kuma fadin shi bayan ya fito ya ce alhamdulillah allazi wanda azhaba anni al'aza ya tafiyar da najasa ga barina wa afani kuma ya bani lafiya wasu kutun illa li muhimmi hakanan ana son mutum yayi shiru kar yana ba haya yana magana sai dai domin wani muhimmin abu na'am wabil qada wabil fada'i to wannan idan a gida kenan ba wabil fada'i idan kuma a jeji ne mutum zai tsugunan tasatturun ana son ya suturtu ya samu guri wanda yake killatacce ko mai wucewa ya zo ba zai ganshi ba wa bu'udun kuma ya nisanci kusa da jama'a duk inda ya zama kusa da hanya ko kusa da mutane mutum ya nisa wattiqa hujirin mutum ya kiyayi ramin da ba shi ya tauna ba a jeji warihin ya kiyayi iska karka je ka tari iska kana fitsari iska yana kaɗo ma karka yaka wa mauridin mutum ya kiyayi matizga inda ake zuwa ɗiban ruwa kar ya je gindin ruwa ko gindin tafkin mutane ya je ya bahaya wa tsarikin ya kiyayi hanyar bin mutane duk inda ka san mutane suna bi ko dabbobi suna bi kamar burtali kar mutum ya je nan gurin ya bahaya wa zillin mutum ya kiyayi inuwa inuwa a jeji ko ba mai zama a karkashin ta kar ka shiga karkashin ta kai bahaya saboda mazinna ne na wani zai iya zuwa ya huta kaga in ya ga wannan gurin zai yi la'ana in yayi la'ana zai samu mutum tunda yana cikin mala'i wa majalisin haka nan gurin zama mutane ko rana ne ka tabbatar da wannan gurin majalisa ne na wasu wanda suke dan hutawa to kar mutum ya tsugunu a gurin na'am wa makanin najisin haka nan mutum ya nisanci guri mai najasa wurin da ya zama duk najasa ne ko a jejin ne karka ya tsugunu a gurin ka nemi guri mai kyau wa tanhiyatu zikrillahi ko mutum ya nisantar da ambaton Allah lafzan wajen lafazi kar mutum yana ba haya yana ambaton Allah na'am wa khaddan haka nan wajen rubutu akwai a rubuce ka boye shi wa taqdimu yusrahu dukulan haka nan idan mutum zai shiga ban daki ya gabatar da kafan hagun shi wajen shiga wa yumnahu khurujan kafan dama wajen fita wannan aksal masjidi akasin masallaci kenan masallaci ka shiga da dama ka fito da hagu na'am wal manzili yumnahu fihi ma idan kuma gida ne ya gabatar da kafan dama fihi ma a cikin fitan da shigan gaba daya saboda kaga in mutum ya zo shi zai shiga ban daki ai gurin sharri ne zai shiga da kafan hagu in zai fito gurin alheri ne duk inda duk inda zai fito ya fi dai cikin ban dakin alheri ko ma ina ne ko haka nan masallaci kuma in zaka shiga gurin alheri ne in zaka fita duk inda zaka je bai kai masallacin alheri ba Na'am.
saboda haka kafan hagu Na'am.
shi ko gida an ka zo ka kawo alheri in zaka fita neman alheri saboda haka duk da kafan dama zaka yi na'am shine wal manzili yusabu fihi ma wa muni'a an hana bi baba'in in ajeji ne mutum zai tsuguno Na'am.
istiqbalu qiblatin an hana ya fuskanci alqibla aw istidbaruha ko ya bata baya bila satirin in dai babu sutura a gurin amma idan gurin a killace ne an suturce to akwai kaulani wajen zai iya fuskanci alqibla ko ya bata baya ko ba zai yi ba kamar yadda muka karanta dai a cikin iziya kalwabi kaman takin mace shi ma a jeji ne wa illa amma idan ba a jeji ba ne a gida ne ko kuma gurin a killace yake to fala babu wannan hannun wajaba istibra'un bisalti bisalti ko Na'am.
bisalti zakarin wa natirin ya wajaba mutum yayi istibra'i istibra'in nan bisalti zakarin da tatse zakarin shi wa natirin da karkadewa khaffa wanda tatse wanda karkadewan suka sawwaka kar ya tatse da karbi kar ya karkade da karbi da karbi na'am wastinja'un kuma an so kama ruwa wani jiba biyu surahu kuma an so mutum in ya zo istinja'i ya yi da hannun hagu na'am wa balluha kuma idan ya zo zai yi an so ya jika hannun kabla luqil aza kafin ya hada hannun da najasa din ya jika hannun saboda kar hannun ya kama ainihin warin najasan ko kuma uh, wani abu daga najasa na'am wastirkha'uha qalilan hakanan ana so ya sassauto da duburan shi kadan saboda duk wani najasan da yake kusa ya fito wa ghasluhuma bi turabin ba da wa ghasluha ya fi kyau ko huma ya samu wa ghasluha ba ni gyara wa ghasluha da wanke ainihin hannun nashi na'am bi turabin da ƙasa ba'adahu bayan ya gama Na'am.
bayan ya gama tsugunan shi sai ya samu ƙasa ya goga ya wanke hannun shi ko kuma abin da ya kamanci ƙasa su sabulu da sauransu wa idadul muzili haka nan mutum ya tattali abin da zai gusar da najasa a jikin shi kafin ya yi tsuguno din ko goge ko ruwa na'am wa witruhu kuma ana so yayi da mara in goge ne ya samu guda uku ko biyar ko bakwai na'am wata kadimu kubulihi ana so mutum yayi tsuguno yayi baya da fitsari ya gabatar da gaban sai ya wanke mahallin bolin sannan ya wuce mahallin bayan garin wa jam'u ma'in wa hajarin ana so mutum ya hada ruwa da hoge din gaba ɗaya ya fara sa hogen sannan ya sa ruwa na'am summa ma'un sannan idan ɗaya kawai zai yi da shi ga hogen ga ruwan wanne zai yi ya gabatar da ma'ana yayi da ruwan kafin da ya yi da ruwan kawai in dai da ɗaya zai yi Na'am.
in kuma da biyu zai yi ana so ya haɗa su ya sa hoge ya sa ruwa na'am wata ayyana fi maniyin ruwa yana zama wajibi cikin mani yanzu misali mani ne matacce ya fita a jikin mutum to yanzu a nan ba zai yi sa hoge ba wajibi ne ya amfani da ruwa na'am wa haibin haka nan jinin haila mace ce mai haila ta zo za ta yi sallah kuma ya zama ta yi mama za ta yi to yanzu wannan jinin hailan ba zai ta ɗauke shi da hoge ba dole sai ta sa ruwa ta wanke na'am Aha. Wani fasin hakanan jinin biki za ta kawar shi ma dole sai da ruwa hoge ba zai kawar da shi ba. Wa bauli imraji hakanan fitsarin mace. Mace ce ta yi fitsari ba zai yi ta ɗauke don shi fitsari da hoge ba dole sai ta sa ruwa.
na'am Wa muntashirin an makrajin kasiran. Hakanan da fitsarin da yake yaɗo daga mafitan shi yaɗo mai yawa kamar fitsari- fitsarin ɗan kaciya. Idan ya tsuguna ba za a ga ta wajen ƙofa hudu zai fita wannan yayi nan wannan yayi nan to wannan ba zai yi da hoge ba dole sai an sa ruwa.
gaban mace din Eh?
kawan mace in ba ruwa su ma za su yi amfani da shi ko da tsumma an ba ruwa za ta yi amfani da wani abu wanda ya kamanci ruwa amma wannan abin bai ɗauke na jisa a gurin ba alal darura ne kawai ai shi yanzu hoge a namiji in ya sa hoge ai ya ɗauke na jasa ga ruwan yana gani ma zai je ya sallan shi amma ita mace idan ya zamo babu ruwan to ko haka ta bari ta yi sallan ta sallan ta yi saboda duk abin da za ta sa ba zai raba ta da wannan najasan ba hukuncin ta hukuncin mai najasa kawai sai dai in babu ruwan dama ainihin larura yana iya sa ba mutum mai najasa daman ya yi sallan shi da najasa saboda ko ta sa tsumma ko ta yi kokari dai ta san dai da za ta yi ta rabu da shi amma dai wannan hanyar da ta bi dai ba ruwa ba bai raba ta da wannan najasa na'am aha wa maziyin bi lazzatin wa wa maziyin bi lazzatin wa maziyin haka nan maziyi in ya fito bilazzatin ta hanyar jin daɗi na'am shi ma ba zai yiwu ba dole sai an sa ruwa kaga mafhumin magana idan mazin ba ta hanyar jin daɗi ba ne ya zama hukuncin wadi kenan wannan kohogin mutum ya sa ya ɗauke ya yi ma gasili kulli zakarihi tare da wanke zakarin shi gaba ɗaya in mazin ne Na'am.
bi niyyacin kuma sai ya yi niyya in ya zo wanke mazin sai ya yi niyya kuma ya wanke zakarin gaba ɗaya wala ta ƙulu salatu bi tarkiha amma sallah ba ta ɓaci bi tarkiha da barin ainihin a, niyya ɗin mazi ne ya fito mar na'am ya wanke zakarin gaba ɗaya amma lokacin da ya zo wankewan ya ma manta da mazi ya fito mar ya wanke bai yi niyya ba na'am to sai je yi sallah daga baya ya tuna to sallar shi ba ta ɓaci ba saboda barin tarkiha a yi tarkin niyya na'am to fi iqtisarihi alal babi can ba mun ce ma gasili zakari kulli ma gasili kulli zakari ba No.
to wa fi iqtisarihi alal babi a cikin inda ya takaito a bisa sashin zakarin da yazo mazi ne ya fita gashi ko ya yi ko bai yi niyya ba dai da yazo wanke zakarin bai wanke zakarin gaba ɗaya bai wanke wani sashin zakarin na'am to yanzu yaya in yayi sallah zai sake sallan shine kaulani akai kaulani wasu suka ce sallar shi ta wasu suka ce dole sai ya sake na'am وجب غسله لما يستقبل amma fa ko da kaji mun ce idan ya wanke wani sashin an yi kaulani idan zai wani sallah da wannan ainihin tsarkin dole sai ya ji ya wanke saboda abin da aka fuskanta abin da ya wuce ne yake kaulani amma wanda aka fuskanta kan dole sai ya ji ya wanke zakarin gaba da na'am wajazal istijmaru yin hoge ya halatta biya bisin to ga abubuwan da ake hoge da shi ba dole sai dungur ba na'am biya bisin ana hoge da abu mai bu- abu bushashe ɗahirin mai tsarki munkin mai tsaftacewa kaga banda mai tsantsi kenan na'am gairi mubin kuma wanda ba zai cutar da mutum ba banda abu mai cutarwa wala mutaramin kuma abin kar ya zamo mai alhurma da ɗumihi saboda a ainihin ɗanɗanon shi misali ba za ka yi da busasshen tuwo ko da wani ayaba ko da wani abu dai wanda yana da daraja na ainihin ana cin shi na'am au sharafi ko kuma domin darajan abin kamar yanzu misali mutum ba zai je goge da gol ko da azurfa ko da ainihin takardar kuɗi ba Na'am.
inda wannan abu ne mai daraja au haƙƙil gairi ko kuma abu mai alhurma saboda haƙƙin wani ne kamar mutum ya ji ya tsuguna a gindin dangan wani da ya yi tsugunan ba zai yi ya ce bari ya kari karan jikin gidan mutum ko kuma ya ɓasgari a garin jikin mutum ya ɗauko hoge ya yi ainihin istijimari da shi bai halatta ba saboda yin haka ɗin ai ya taɓa haƙƙin wani ne na'am wa illa haka ne na'am wa illa idan ku ba samu ɗaya daga cikin wayannan ba fada ba zai yu yayi istijmari din ba na'am wa ajza'a ya isar in anka in dai ya tsaftace ko da an saba ɗaya daga cikin ku an saba wayannan ainihin sifofin da aka faɗa in anka in dai ya tsaftace shikenan yayi can da muka ce biya bisin busheshen abu sai ya samu abin da yake ba busheshe ne dan shi ya yi istijmari da shi amma da ya yi istijmarin gashi ya tsabtace gurin yadda ake so amma abin ba busheshe wani sai mu ce yayi na'am haka nan idan ya samu abin da yake bai saba tsabtacewa ba amma shi ya yi hikima ya tsabtace gurin da wannan abin duk yayi na'am haka nan sauran ainihin sufofin kalyali kamar da hannu na'am ya yi kokari ya katse da hannu ya goge ya katse ya yi ya yi iya kokarin shi har ya raba gurin da najasa kaf sai mu ce shikenan yayi na'am wadunar salati ko yayi da ƙasa da uku ya samu hoge guda biyu da wannan hoge biyun ya ɗauke wannan najasar sai mu ce duk ne yayi na'am mu je ba na'am fasulun fara'idul wudu'i farillan alwala gasul waji wanke fuska min manabiti sha'arir ra'si ana eh, fuska yana farawa daga matsuran gashin kai almu'tadi na al'ada kaga banda a shallu banda a gamu shi a shallu shi ne mai ainihin mai ake cewa sulle na sanko banda mai sanko kaga ai mai sanko wani ma kan yana a gashi yana farawa a tsakiyar kan ne to wannan ba za mu ce yawan ku har can ba banda kuma a gamu wanda yake da ainihin gashi har gaban goshi to wannan duka zai fara ne daga inda gashi yake farawa na al'ada inda gashi yake farawa na al'ada kuma idan mutum ya samu hannun shi ya ɗaura ainihin ƙasan hannun akan giran shi haka to inda saman zai taɓa shine gashin al'ada in ka ɗaura haka idan ka ɗaga in ka ga nan ɗinka ya ya taɓa bai taɓo gashi ba to kai mai sanko ne idan kuwa ka ga nan ɗinka kan gashi to kai a ganmu ne dole sai ka haɗa da iya gashin kawanko a ganmu shi ne gashi na ne yawwa shine wanda gashi zai zo a shallu kuma shine mai abin nan sanko eh eh
na'am aha kuma rabin share za a sai almotadi yawwa mutadi na al'ada ila munta zakani har zuwa ƙarshen haɓa nan kenan ƙarshen haɓa mutum na'am awil lihiyati ko kuma yana da gemu zuwa ƙarshen gemun shi na'am wa ma bai wa ma baina watadayil uznaini haka nan da abin da yake tsakanin tudun kunnuwa guda biyu daga wannan tudun kunnen zuwa wannan tudun kunnen na'am fa yaghsilul watarata saboda haka mutum zai wanke zozanyan hancin shi nan tsakanin hanci da hanci din nan na'am wanda rata yawwa wa tsariyar jabati da naɗe-naɗen goshin shi duk mutum zai wanke wa zahira shafatayhi da mabayyanin leɓen shi idan mutum ya rufe baki yayin da yake bayyana na leɓen nan duk zai wanke wa ma gara min jafinin da abin da ya koguntu min jafinin daga kwabaniyan ido kwaban ido din nan idan mutum in an ce jakunu ba shine wannan mulkin idan ba Na.
wani ai idan ko yau ta buge shi ko kuma yau da kullum ko wani dalili ne zaka ga idan ya fada ya yi kwarne ya zama kogo Na.
to yanzu idan ya zo wankewa kaga in ya bi ta kan fuskan haka sai kaga cikin ramin bai samu ruwa ba to dole sai ya biya cuda na'am yawwa tunda dukkan zahirin fuska ne shine wa ma gara inda ya kogonce ya zama kogo min jabinin daga kobaniyan ido Kwabaye?
kobaniya koba koban ido Kwaba.
kobo rufin idon shi ne kobaniya suke cewa kobaniya ma'ana Wannan abu turanci ne.
to wannan ana shi ne tare suna amfani da wannan kalma kobaniya suke cewa kobaniya Kowa kan ai kamar murfi ne.
yawwa mulkin dama Kuma yi kuma suna nufi kamar yawwa rami.
eh kamar rami abin nan idan ba na'am au gairihi ko wani shi ma'ana ko inda ya kogontu daga wani ido ma'ana jikin mutum ne sai ya samu a fuskan shi da akwai wani guri ya dan lotse yayi ciki ko wani dalili ko wani ciwo ko wani abu to duk mutum sai ya bi wannan kwarmin ya wanke bi takalil sha'arin hakanan da tsatsefe gashin da yake fuska wanda gashin ta zarul basharatu ta tahu in dai fata yana bayyana karkashin gashin in an daga zaka ga fatan jikin mutum to dole sai ya murza ruwa ya shiga ciki na'am wa gasulul yadaini da wanke hannaye ilal mirfaqaini zuwa guyoyin hannu bi takalili asabihi da tsatsefe in yatsun hannun la tahriku khatamihi al ma'zuni fihi amma ba wajibi ne ba wajibi ne mutum ya motsa zoben da aka mar izinin ya sa ba kaga mafhumin maganan in zoben ba mazun bane kaman ka sa ainihin jirami sama da biyu ko ka sa zabba da yawa to irin wannan dole sai ka motsa ruwa ya shiga ciki amma zoben da shari'a ta yadda ka sa ko da ya matse da ruwa ba ya ratsa ba matsala za ka iya ainihin sallan ka ba tare da ka motsa shi ba na'am wa masu jami'in rasi da shafan dukkan kai ma sha'ari su dukaihi in ya zo shafan kan zai shafa tare da gashin kaikainiyarsa nan ba akwai gashin da yake dan saukowa nan ba to idan ka zo shafa har wannan gashin kaikainiyar za ka shafa amma gashin gemu kuma yana cikin ainihin fuska hukuncin shi yana cikin hukuncin fuska Aha. Wa mastarha da abin da ya sauko na gashi. Yanzu misali wani gashi ya yau ai yana sauka har wuya. To wannan duka za ka shafe shi har wanda ya sauka din ba za ka ce na iya kai za ka shafa ba.
na'am zana La na da dafrihi amma ba wajibi ne mutum ya warware kitsan gashi da yi ba. Wa da kala ya da wuta ta wuto idan gashin ya sauka idan ya shafe shi idan ya zo juyo da shafan kai sai ya saka hannun shi a ƙarƙashin gashin. fi rajjil masu cikin juyo da shafan kan kaga mu haka shafan kai ai idan ka shafan za ka juyo ma inda ka shafan nan za ka sake shafa to idan gashi ya sauka idan ka shafa ai kaga ka kwantar da gashi to in ka zo dawowa sai ka sa hannunka ta karkashin gashin sai ka shafo shi ka samu sunnan shafan kai amma kuma in ka lura kowane bangare so dai ka shafi shi na'am
aha na'am wa gasulu rijilaini wanke kafafuwa bilka abaini tare da idanun kafa annati aini idanun kafa su ne wa'annan ainihin tudu da suke tsurowa bi mafsalai saƙaini a magama ko kuma mararraba na kokuwar kafa wa- na kokuwar kafa da tafin kafa wannan mararraban wannan kashin da yake tsurowa shine ainihin idon kafa na'am mata hudima ta huma tare da bibiyan abin da yake ƙarƙashin kafafuwan ka na'am uku misaihi kamar madankwalin shi madankwali shi ne wannan ainihin dan kwarman cikin tafin kafa wani ya za ga tafin kafan shi tsakiyar za ga ya dan yi ciki to dole mutum ya bibiya ya wanke shi shi ne ta hudi mata tauma wani jiba ta kalilu a sabi ihima an so tsetsebe yan yatsun kafa din ka hau masatin wannan eh a kudi mata ta kuma bibiya abin da Eh, ke abin da yake karkashin idan kafan daga idan kafa abin da yake kasa gaba ɗaya sai ka bibiya ka wanke ka uku kamar me ya ce ka uku musayi kamar madankwalin shi madankwalin da ya dankwara a tsakiya abin nan tafin kafa madan kwari madankwali Na'am. Na'am.
dankwara din kamar yadda ya Wajen kwari kenan?
eh Wajen madankwali dankwali dankwara an ce wannan abin ya dankwara ba na ya dan lotsa ya shiga ciki yanzu tafin kafa wani ba za ga ya lotsa ya shiga ciki a tsakiya ba
madan kwari eh
wannan wani da karatu eh ya auna ba mana kwari
wani ni wata kalilu a sabi'i ma Na'am.
an so tsatsefe yan yatsun kafan wa dalkun khafifun Hmm.
hakanan an so cuccudawa amma cuccudawan mai sauki ba ba wai ka rika bi kana murzawa ba Na'am.
kuma biyadin an so cudawan da hannu karka sa wani kyalle ko wani brush ka ce zaka cuda wa muwalatun hakanan farilla ne jibinta ma'ana in ya fara kar yanke da wani abu daban sai ya gama alwala amma jibintan nan da sharadin in zakara wa qadara Hmm.
idan yana tuni da alwala yake yi kuma wakadar ya samu ikon tafiyar da alwala to yanzu a nan idan ya mance fa yana cikin alwalan ya wanke fuska ya wanke hannu ɗaya kawai sai manta da alwala yake kama harkokin shi yana cikin harkoki yana yi yana yi can sai tuna ni ba na fara alwala ban gama ba to banan nasi wanda ya mance ya gina akan abin da ya fara mutlakan Na'am.
sake ba kaidewa ko da a ce alwalan balce me balce alwalan mene hantsi Hantsi.
kamar sallan hantsi ba yanzu bane ya fara alwala ya wanke hannun dama sai ya manta ya tashi ya kama harkoki yana yana can haka ya kiran sallan azhar sai ya tuna ni ba na fara alwala kawai sai ya ci gaba da wanke hannun shi ya ci gaba shine mutlakan kawai ko lokaci yayi tsawo zai ci gaba tunda mancewa yi rabbana la tuwasidna in nasina Na'am.
aha amma ba da sharadi in bata karye ba Na'am.
sannan sassauci dai a eh baki sosai ma biniyatil itimami Na'am.
idan ya zo kuma zai ci gaban zai ci gaba ne da niyan zai cika alwalan shi na ɗazu da ya manta Na'am.
kal ajizi Hmm.
kaman wanda ya gaji a can ba ya ce in zakara wa kadara ba to in zakara din shine annasi to kadara din shine kal ajizi kaman mutumin da ya gaji yana cikin alwalan kawai sai wani abu ya sauko wani ba zai iya motsa gabar ba ko ya kasa ci gaba ko ba ruwa wani dalili da ya sa ci gaba da alwalan nan ya gagara Na'am.
to shi wannan wanda ya gajiya din in lam yufarrid idan bai yi sakaci wajen gajiyawan ba Na'am.
a gane Mm.
idan bai yi sakaci ba ba shi a wajen shi abin ya faru yanzu misali mutum ne ya zo ya ɗauko ruwan alwala ruwan dama iya fiya watan nan guda ɗaya shi ya rage ya fara alwalan yana yi yana yi ya wanke fuska ya wanke hannun dama kawai sai ruwan ya tuntsire ko wani ya warke ruwan ko wani dalili da ya rabu da wannan ruwan yayin duniyan nan ya samu ruwa ya ci gaba da alwalan ne ya gagara kaga nan ya gagara ya gajiya ko to Na.
yanzu shi ma kaga ai ba sakaci yayi ba kawai abin samun shi yayi to yanzu shi ma mu ilakan duk lokacin da ya samu ya ci gaba shine in lam yufari Na.
amma idan sakaci yayi ya san ruwan ba zai isa ba sai ya dauka ya ba wani ko wani dalili to yanzu wannan ba zai yi ba wa illa idan da sakaci ya kai same shi to bana malam ya ɗauki Na'am.
ya yi ginin amma matuƙar ɗin lokaci bai yi tsawo ba kamar yanzu misali kana cikin alwala ruwan nan na mutum ɗaya ne ka san kuma babu wani ruwan kawai wani ya zo bai samu ruwa ba kace bari mu raba wannan idan muna yi mai yiwa wani ruwa kuma ya zo mu ci gaba kaga wannan ai sakaci ne sai ka raba bi ka bashi rabi kun fara kuna yi kuna yi kuna yi kowa ya wanke hannun damar ruwa ya ƙare kaga yanzu wannan rashin ci gaban sakaci ne shine wa illa Na'am.
to yanzu a irin wannan bana mutum ya gina akan abin da ya fara din malam ya dul matukar in lokaci bai tsawo wani lokaci ya yi tsawo alwala ya rushe amma lokaci bai yi tsawo ba farkin tsakanin zaka ci gaba na'am to tsawon lokacin ta ya za mu gane shine yace bi jafafi uduwin Mm.
da bushewan gaban sai mu duba mu gani gaban ka din ya bushe kan ka samu ruwan da zaka ci gaba a'a bai bushe ba sai mu ce to ka ci gaba a gaba ya bushe mu ce lokaci ya yi tsawo ka sake sabon alwala na'am bi jafafi udumin wa zamanin hakanan kuma za mu lura da ainihin zamanin da ainihin ka samu kanka ɗin ka san in zamanin sanyi ne jiki ya fi bushewa da wuri in zamanin zafi ne jiki bai bushewa da wuri to Na.
dole sai mun lura da zamanin na'am to kuma shi bushewan gaban da lura da zamanin gaba ɗaya ba'i ta da la sai sun ainihin tsakaitu ya zamo a tsakatsaki zamanin ya zama ba zamanin zafi ba Na.
ba zamanin sanyi ba shi ma gaban ya zama ba gaban tsoho ba ba gaban yaro ba na'am idan gaban tsoho ne sai mu kaddara da na matashi ne ya ya bushe ya bushe mu ce to baba ko bai bushewa lokaci ya yi tsawo ka san gaban tsoho baya bushewa da wuri na'am gaban yaro karami kuma yana da harara yanzu zai bushe Na.
shi ko madaidaicin mutum yana daidai ne shi ba tsoho ba shi ba yaro ba to sai irin wannan gaban Na.
kuma a samu madaidaicin zamanin da ba zamanin iska sosai ba ba zamanin kuma sanyi sosai ko Na.
zafi ba na'am to sai an lura da wannan shine bi jafafi uduin wa zamanin ita da ladin nan na tasniya ne na udu da ainihin zaman din na'am kal'amiji haka ne?
Na'am.
kal'amiji kaman wanda ya yi da gangan da Na'am.
gangan ya yanke alwalan to shi ma ainihin in dai lokaci bai tsawo ba zai iya ci gaba kaman kana cikin alwalan da gangan an zo kana sai da wani kaya sai ka ciniki zai barka kana ji wani kaɗan jira ya ce a ni gaskiya sai ka ce da ka ta kawai ka bar alwalan ka ta ka ɗauko mar ka bashi na'am to yanzu da ka zo ka zauna sai mu duba lokaci ya yi tsawo in bai yi tsawo ba ka ci gaba da alwala in ya yi tsawo na'am
wa a ta bilman siyi faƙad in ɗala na'am idan mutum ya mance ya mance da wani gaba bai wanke ba sai da lokaci ya yi tsawo sannan ya tuna to wa ta bilman siyi ya zo da abin da ya mancan faƙad kaɗai banda sauran abin da yake bayan shi Na'am.
wannan sharaɗi in ɗalan lokaci ya yi tsawo ka- kaga babu zancen tartibi na'am wa illa in ko lokaci bai tsawo ba yana cikin alwalan ko yana gama alwalan ya tuna bai wanke wuri kaza ba a ada ya maimaita ma ba da hu abin da yake bayan wannan gurin yanzu misali mutum yana alwala ya wanke fuska ya wanke hannun dama sai mance hannun hagu ya shafi kai ya shafi kunne ya wanke kafa bayan ya gama sai ya tuna cewa shi shi bai wanke hannun hagu ba to yanzu idan ya dawo ya wanke hannun hagun sai ya maimaita abin da yake bayan hannun hagun yana wanke hannun hagu ya maimaita shafan kai ya maimaita ainihin shafan kunne ya maimaita wanke kafa na'am wannan bi tartibin da jerantawa saboda ainihin tartibi din ka lura ai sunna ne shi yasa aka ce maimaita na'am wani ya turab il hadasi haka nan da niyan dauke kari fi ibtida'ihi cikin fara alwalan lokacin da mutum ya fara alwala sai ya yi niyan dauke kari aw istibaji ma manahu ko kuma ya niyan hadasta abin da kari din yana aw ada'il farji ko ya niyan bada farali kowanne yayi a matsayin niyya yayi wa in ma niyyati rafil khabasi ko da yayi tare da niyan dauke ainihin najasa kaga nan ya saba wa imamul abhari akwai imamul abhari da yake cewa wa kaunul jasadi zahiran yana cewa zadal abhari ba shi abhari a wajen shi idan mutum ya zo alwala kan ya wanke gaban ya tabbatar da gaban tana da tsarki ba da jasa kaddara da mutum zai aikin kwatanni na'am sai ya zo zai yi alwala da ya ɗebo ruwan sai yake yin alwalan wannan wankewan alwalan shine wankewan wannan najasan a wajen imamul abari wannan alwalan bai yi ba saboda me yace a menene a wani waje yake cewa me dikau ne- me dikau me yake cewa saboda ba zai yiwu a ainihin tsarkake gaba da ruwan najasa ba shi abin da yake nufi idan guri da najasa na'am ka zo za ka yi alwala sai aka ce wanke ya zama wanke wanka na najasa kuma wanke wanka na alwala sai ya ce to ka san fa in ka ɗebo ruwan nan ka zuba a gurin nan kana zuba zai haɗu da najasan nan in ya haɗu da najasan nan ruwan nan ya zama mai najasa ruwa mai najasa zai yi alwala zai yi ba saboda haka sai ka tsarkake gaba amma mu a nan ya ce ko da ka yi ma'ani ya tiraf il kabasi na'am tare da niyan ɗauke najasa a gurin duk alwalanka ya yi na'am kawai ka yi da niyan ɗauke hadasi da kuma ɗauke wannan najasan ga ruwan nan ka zuba shine na wanke najasan kuma shine na alwala sai wuce alwalan ka yi na'am shi yasa a can ma yake cewa zadul afari saboda malaman mazhaba din shine ya kare wannan sharadi na'am aw ikraji ba'di ma yubahu Mm.
ko kuma mutum ya fitar da sashen abin da aka halasta na'am abin da aka halasta misali mutum ya ce zai yi alwalan nan zai yi alwalan nan na sallah ne kadai ba zai dawafi da shi ba ko zan yi alwalan nan na karatun qur'ani ne ko azhar ta yi ina da alwala sai na ƙara alwala zai yi sallah azhar wannan alwalan na karatu na ne na qur'ani na'am to ko haka yi ma yi alwalan alwalan shi yayi aha shine au ikraji ba bi ma yubahu bi khilafin niyyatil mutlaqi dahara na'am amma da sabanin niyyar mutlaƙin tsarki kawai yace shi ya wanke gaban nan ne da niyyar tsarki tsarkin na hadas ko na kabas yace kawai shi ya yi da niyyar tsarki sai mu ce bai yi ba Yeah.
dole sai ka yi da niyyar tsarkin hadas sannan hadas ya dauke a wannan gurin na'am au ikraji naqibin ko mutum ya fitar da wani mai warwarewa misali yace ni dai na san nayi ba haya kuma nayi hutu wannan alwalan na hutun da nayi ne banda ba hayan sai mu ce to alwalan ka bai ba na dole kawai za ka ɗauke hadasin gaba ɗaya ne in ka fitar da wani ba- sashin abu mai warwarewa sai mu ce alwala bai ba na'am auni yakin ko ko mutum yayi niyya ya ce to in kuntu ahadastu in na kasance na yi kari to falahu wannan alwalan na wannan kari shi ma bai ba kawai ka yi alwala a matsayin ɗauke kari kawai na'am
wala ya durru uzubuha gorantuwan niyya din baya cutar da mutum niyya ta gorantu misali lokacin da ka fara alwala ka fara da niyyan alwala kana cikin alwalan sai ma ka mance da alwala kake amma kana wanke gaɓoɓuwan gashi amma lokacin da kake wankewan kana cikin alwalan ka manta da niyyan alwalan wannan gorantuwan niyyan ba zai cutar da kai ba na'am bi khilafin rabdi amma da sabanin karkade niyyan mutum ya fasa fi fil asna'i a tsakiyar alwalan na'am misali mutum ya yi aikin ƙasa na'am ga ruwa an kawo sai ya ce bari mutum ya ɗaura alwala ya fara da niyan alwala ya wanke fuska ya wanke hannu ya ce kai sallan ma tana nesa bari in ci gaba da wanke gababuwa na kaga ka fasa niyan alwalan shi kenan alwala ta ɓaci na'am shi ya ce fi asna fil asna a tsakiyar alwala amma la ba da mu banda bayan ka gama alwalan ka riga ka gama alwalan tsaf sai ka ce ni wannan alwalan na fasa ta yi muke ba za ta fasu ba in kana so ka yi abin da zai karya ta na'am
kan salati kamar sallah wa saumi da azumi duka idan mutum ya karkade niyyar su ba shi je ko yayi sa alhamdulillah wasu nan mu zamu tafi
Hmm.